الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin suratu maryam za mu tashi akan aya ta 61 a cikin wannan sura mai albarka yadda allah maɗaukin sarki yake magana akan aljanna ko na'amala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا na'am تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da aljannar waɗanda suka tuba daga zunubansu suka nemi afuwa akan laifuffukansu yadda Allah ya tanadar musu da aljannar da za su shiga ita ce jannati adin in an ce adin a larabci ana nufin iqama aljannar zama me yasa aka ce aljannar zama don an shiga ba a fita Allahu akbar jannati adin jannatu iqama gida ne na zama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda Allah mai suna Ar-Rahman ya yi alkawali wa bayinsa na tanadar musu wannan aljanna bil ghaib wato bi zahiril ghaib ba su ganta ba amma an gaya musu akwai ta kuma suka yadda wallahi mun yadda akwai aljanna tabbas abinda ake nufi bil ghaib ma'ana hiya min al ghaib aljannan nan fa tana cikin gaibu irin gaibin da Allah ce alladhina yu'minuna bil ghaib bayan Allah sune masu imani da ghaib sun yi imani ba su gani ba wa zalika li shiddati iqanihim wa quwwati imanihim saboda tsananin yaqinin su da karfin imanin su innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle wa'adin Allah shine alƙawalin Allah ma'tiyan wato kasantacce ne mai zuwa ba abin da zai hana shi zuwa wannan wato ana daɗa ƙarfafa mana cewa Allahu la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari wala yubaddiluhu kuma Allah baya canja shi alkawarin kamar yadda ya ce innahu ko kana wa'duhu maf'ula kana wa'duhu maf'ula wa'adin Allah wato abin aikatawa ne kasancecce ne la mahala abin da ake nufi da ma'aciya wato ana nufin bayin Allah masu tafiya ne za su je wa wannan gida shine ma'atiyan anna ibadahu sa'iruna masu tafiya ne ilaihi wa sayatunahu kuma da sanar za su yi gidan wannan aljanna ka iya cewa ma'atiya ka fassara shi da atiyan wa'aduhu ma'atiyan yani wa'aduhu atiyan alkawari ne da zai zo maka dole Allah ya ci gaba da bayanin abin da ke cikin wannan aljanna la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wato a cikin wannan aljanna babu wani zance yasashen zance shine lagau ba a taba jin magana banza a gidan aljanna sam zancen kirki ake ji a gidan aljanna laisa fiha kalamun saqit laisa fiha kalamun tafe magana karantacciyar magana wadda bata kai ta kawo ba babu illa salama ba abinda za su ji sai dai su ji ana salaman salama aminci aminci aminci aminci ka ji zagi aljanna mm -mm. ka ji cin mutuncin wani aljanna ka ji da wani aljanna ka ji bakar magana da za a yi wani aljanna babu wallahi ba ka jin komai na batanci kuma bakin kama ba zai iya budewa ya gaya wani batanci ba amma a duniya kam sai dai ka toshe kunnanka ko ka toshe ma wani zai ce bude sai an gaya ma aikin kenan da kanka za ka sai batir ka sa wa rediyonka da kanka za ka sai batir ka sa wa rediyonka ka kunna ƙarya ka kunna cin mutuncin mutane akwai shirin da kun riga kun sani kawai zuwa ake ana kiran mutane ana cin mutuncinsu ka ji ka more saboda wani ya ji ya cashe wani kuma ƙasan nan ba wanda aka bari waɗanda aka san suka fi kowa daraja a cikin al'umma su ne malamai ko to akan iya sayan fili a gidan rediyo a ji a zagi malami kuma lafiya lau ba abin da zai faru shi ba wannan aikin sai karantar da mutane ya ce abu Allah abu manzan Allah amma tun da ya yi wa'azi ya faɗi abin da wane da wane ba sa so to wani zai sai fili ya ji a ci mutuncinsa ko a masa sharri ko a masa kage ko a kaza ko a kaza Allah kiyaye fa cikin gidan aljanna dai ba a jin wata yasasshiyar magana Allah ya daɗa cewa walahum rizquhum fiha yan aljanna suna da arzikinsu a cikin gidan aljanna bukuratan wa ashiya safiya da maraice safiya da maraice za a ta bankaɗo musu arziki in an ce arziki komai Allahu akbar da safiya gashi nan lokacin yammaci gashi nan duk lokacin da mutum ya so wani abu kawai zai same shi abu huraira yake cewa manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam mutanen farko da za su fara shiga aljanna jama'ar farko da za su fara shiga aljanna za ka gansu da haske malam kaman wata lailatul badr wata lokacin da yake daren haskensa ya ce la ya tamakhatu na fiha ba sa fitar da majina da miyau a cikin gidan aljanna daidai da ka tub babu ka tau shawa ka zubar da majina babu akwai kuma bakin akwai haƙorin amma ba a zubar da majina hanci yana yoyo yogo yogo babu la ya tagawatun a ci a ƙoshi a sha amma wallahi ba a zuwa bayan gida yau ai bayan gida gidan kayan wari ne babu duk abin da za ka ɗiba a gidan aljanna Allah shi ya sanya zai fitar da shi amma magana tsuguno dai na bayan gida ba shadda ba masai ka ji fa kai zubi za ka yi tayi kawai a san yadda za a fitar da shi nan ku a duniya ko mota ce dole sai an mata salansa ai kwarai da gaske dole in an taka ta ta fitar da wani abu ta waje shine zaman lafiyarta yawwa dan in mota ka ta toshe ma ba za ta ba to mu ma shi yasa aka yi mana salansar ai sai da salansa ai kware kuwa ai Allah shine maganin mutane kana gadara kana mulki kana sarauta kana waye kai wane ne kai wane ne zaman ka ba a gani tashin ka ba a gani ko ku ne kaza kuna ana wani jiniya gafara ana doddoke mutane ha bari gudawa ta rutsa shi wallahi tallahi ko ina ne sai an tsaya a ce a bada guri kai dan ma Allah yana rufa mutane asiri in Allah ya ga dama ba sai an zo tsakiyar taro ba ya sa cikin naka ya kulle ya lalace ka tashi daga nan zuwa can wallahi sai gagara sai dai kaga mutum ya tashi da gofo wallahi mutum zai tashi Allah yana rufa mana asiri to duk aljanna babu wannan kayan kazanta kwanukan da ake ɗiban ruwa ake sha da wanda ake ci duk na zinari ne ga turare gumin 'yan aljanna gumin su ma turaren miski ne ruwan gumin su idan ya zuba wallahi malam yadda ka san ruwan turare kanshi yake shine wa rashuhumul misk kowane ɗaya daga cikin su manzo Allah ce lahu zawjatan yana da mata guda biyu na gidan aljanna amma wannan matan ba irin na duniya bane yace yara mukhasaqiha min wara'il lahmi wato ɓargonta ɓargon matar aljanna kaga ɓargo a cikin gashi ne ko to naman jikinta transparent ne ta naman ta kake hango ɓargon yana gudana yana zuwa yana dawo kyawawan mata garau wallahi tallahi kaji ƙera su Allah yi Allah ya ce ƙera su na yi ka san ce ka wannan ta ƙeru ko to Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'an ja'alna hunna abukara ya ce mun kera su kerawa muka halice su muka gyara su muka sanya suka zama abukaran budare mana jamin budurwa kenan budare alawazi ne tabare urban atraba wasu malamai suka ce hatta matan duniyan ma fa sai an dada kera su daban ne ai kwarai kuwa suka ce sai an maida su kamfani an dada gyara su to ai kai kanka malam bayan da kake agogoci haka zaka shiga aljanna ba wallahi nake ga muku annabi cewa ya gaba ɗaya an aljanna wa samari ne matasa duk shekarunsa ɗaya zai zama idan an shiga aljanna duk a irin mu matasa za a fito shekarunsu kai ɗaya ba tsoho a gidan aljanna tsoho tukub-tukub yana tafiya yana tokara babu kowa matashi ne ya ce su kansu matan duniyan malamai suka ce an sha'ana hunna in sha'anan ta shafe su Allah zai je canja su don da an halice su ne da sinadarin da yake layak balu a daimuma wal baqa wana gingan jikin da aka halice su bai iya ɗaukan dawwama ba kuma ba zai wanzu ba dole gangan jiki ne mai expire mai karewa to yanzu dole a sake gyara su dan da za a zuba su a gidan aljanna har abada za su ci zama ba za su lalace ba amma ni yanzu ni da kai wannan gangan jikin namu dole Allah ya yi shi akwai wani satin shekaru da in ya kai wannan duk daɗin da kake ci wallahi sai yayi baya kaga mutum multi miloniya ne amma fatar jikinsa tana nadewa kashi ya fara fitowa lokaci yayi alaji ko baka haɗa kayanka ba mala'iku sun haɗa maka kaga gangan jikin Allah ya yi shi ba mai dawama ba ne alisa kuna ganewa to mu ɗin ma za a daɗa kera mu matan ma za a daɗa kera su in aka ɗauko maka matarka aka kawo maka ita za ka ce a ajiya ke ce kuwa saboda garau za ka ganta ba wani wani kwarkwata wani kokop kokop ba wani datti ba wani faso ba wani kazanta ba wani tsuguno ba wani kaza malam lami lafiya malam aljannan nan ai ya kamata mu yi aiki mu shige ta wallahi Allah ka bautar da mu ka ba mu ikon bauta maka dan mu mutu mu shiga aljanna ka yadda da duk wahalar da zaka sha a nan duniya inda za a baka aljanna to Allah ya ce wannan gidan aljanna lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya sai ce tilkal janna waccar wato ita ce aljanna allati nurithu min ibadina man kana taqiya muke gadar mawa bayinmu amma wanda ya kasance mai taƙawa mai tsoron Allah hadihi hiya aljanna allati wasafna bi hadhihi sifat al'azima wanda muka sifanta muku da wannan sifa mai girma hiya allati nurisuha ibadana almuttaqin muke gadarwa bayinmu masu taƙawa su ne masu bin Allah fi sarra'i wadda ana cikin jin daɗi ana bin Allah ana cikin kunci ma ana cikin bin Allah wal kadhimun al ghaiza masu hadiyan fushi yan aljanna wal afina anin nas masu yi wa mutane afwa da rangwame wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un har izuwa inda Allah yace sune al warithun masu yin gado alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun wadanda suke gadan wato aljanna kuma suna masu kaddara ma dawwama a cikin wannan gidan aljanna din Allah ya ubangiji muna roƙonka da kyawawan sunan ka da idan an roƙe ka kake amsawa ya Allah kai mana arziki ka sanya mu cikin bayinka da za ka yi musu taimako da tallafi ka azurta su gidan aljanna dukkanin bayanin aljanna ne jannati adini lillaci wa adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya sai da cewa tilkal jannatu allati نورث من عبادنا من كان تقيا wannan ita ce aljanna da muke gadarwa bayi wato masu tsoron Allah da takawa me takawa me ake nufi da takawa abin da ake nufi da takawa shine a Hausa ka iya cewa taka tsantsan kai taka tsantsan wane kai taka tsantsan da rayuwa wane kai taka tsantsan da ni wane kai taka tsantsan da Allah idan baka daɗa ganewa ba kamar a ɗora ka akan wata hanya wanda hanyar nan a cike take da ƙayoyi ƙaya duk ƙaya ne a ciki daga nan har zuwa gidanku kuma a ce ka bi wannan hanya ɗin ka je gida ka bi wannan hanya ka je gida kamar yaya ba wata hanya in ba ita ba don Allah idan ka zo zaka bi ta ya zaka yi sai ka duba inda zaka jefa kafar ka ko zaka bi a hankali to haka ake so ka rayu a duniya inda Allah ya yadda sai ka sa kafar ka inda bai yadda ba ka dage kafar ka kamar kaya ce ba za ka jefa kafar ka ka taka kaya ba to bai kamata ka jefa kafar ka ka je ka saba wa Allah تبارك وتعالى با تو سي الله يجي مي مالا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا هكذا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
nan gurin Allah maɗaukin sarki ya kawo mana bayani ne na mala'iku dangane da kamalar ƙudura tasa da cikarta ta yadda yake sarrafa su yadda ya ga dama su kansu mala'iku da girman halittarsu sai yadda Allah ya yi da su um, abin da ya faru shine malamai suna cewa dalilin saukar wannan aya wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik ma'anarsa shine mu ba ma sauka ma'anar aya shine mu ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ubangijinka ma'ana muhammadu sallallahu alaihi wasallam lahu ma baina aidina wa ma khalfana abin da ke gabanmu da abin da ke bayanmu na Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba kalmar annuzul tana nufin sauka na tanazzalu daga nuzul ne ana nufin at-tanazzul ana nufin an-nuzul ala mahl sauka a hankali idan mutum ya sauko daga bene dab dab dab dab yana jefa kafarsa a hankali shine at-tanazzul mana sauka a hankali a hankali مطاوع نينا نزل نزل بالتشديد kamar yadda malamai suke cewa ana idlaqin at-tanzil bi ma'anar nuzul mutlaqan at-tanzilu yazo da ma'anar an-nuzulu can nace muku at-tanazzulu wa ma natanazzalu yanzu ina magana akan an-nuzulu da kuma at-tanzilu tanzilu da nuzulu duk ma'anarsu guda ɗaya ne sauka ko saukar da abu to abin da ya faru shine manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya samu lokaci mai tsawo wahayi bai zo masa ba aka ɗauki lokaci mai tsawo Allah bai turo da mala'ika jibrilu ya saukan masa da wahayi ba bayan mushrikai sun zo sun tambayi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama akan sha'anin ashabul kafi da sha'anin zilqarnaini da sha'anin rai wai ina ran dan adam yake me asalin rai har sai da mushrikai suka rinka cewa a ina ubangijin muhammadu ai ya rabu da shayi inna rabba muhammadin qad khala yani qad qalahu ubangijinsa ya yi fushi da shi ubangijinsa ya yi ya ƙi shi ga shi ya ɗauki lokaci mai tsawo ma kowa hain baya turo masa wani lokaci ne wannan aka ce ya kai kwana goma sha biyar wasu suka ce sama da haka sai ga mala'ika jibril ya zo sai manzan allah yake ce da shi ya jibril me ya tsare ka me ya hana ka ka ɗauki lokaci na shiga cikin wani yanayi da ina buƙatar ka sai shi ma jibril ya ce ayya aini ma ina cikin shauƙin in zo wajenka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam walakin ni abdul ma'mur sai dai kash ni ma bawa ne umarni ake bani ba haka kawai nake zuwa don son hira ba ba kawai da na yi ra'ayi zan zo wajenka nake zuwa ba Allah ne yake cewa in zo in same ka idza bu'istu ji'tu in an aiko ni zan zo wa idza hubistu ihtabast idan an tsare ni sai na tsaro dole ba zan fita ba to shine Allah ya saukar da wannan ayar wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik je ka ga masa Muhammadu mu mala'iku ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka wannan ɗaya ne daga cikin dalilai da malamai suke cewa shine um, dalilin saukan wannan aya da kuma wadduha wallaili iza saja ma wadda aka rabbuka makala kaga ai can sun ce inna muhammadan wa yani inna rabbahu qad qalahu ubangijinsa ya fushi da shi ya ki shi ya rabu da shi shine Allah ya ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah ubangiji bai barka ba kuma bai watsar da kashin ka kuma baya fushi da kai akwai wata riwaya da ta zo riwayar Imam al-Bukhari da Imam Ahmad da Tirmidhi da Imam Nasa'i daga Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah ne ya ce wa Jibrilu ma yamna'uka an tazurana aksar mimma tazuruna ya Jibrilu me ya hana ka ka kawo mana ziyara sama da yanda kake kawo mana ziyara da ka dade ba kawo mana ziyara ba sai Allah ya saukar da wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik mu ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka abin da yake nufi jibrilu ne yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayin da annabin ya tambaye shi me yasa baya ganin sa shi ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamarin saukanmu lamari ne da yana hannun Allah fa ana abduhu alladhi la ya'si lahu amra ni fa bawan Allah ne da bana sabawa umarnin Allah don komai nawa gaba da baya duk a hannun Allah yake lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika na Allah ne shi shi kadai aljihad kullaha wal amakin kulluha dukkan wurare gabaki daya da fuskoki gabaki daya da zamani gabaki daya zamanin da da na yanzu الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلة zamanin da ya wuce da na yanzu da wanda zai zo nan gaba future da abin da ke tsakani wallahi ba mu isa mu yi wani abu ba mu yi tanakuli mu je can mu dawo in ba da ikon Allah ba babu wani lokaci face yana hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala so anan gurin ana nuna mana mulkiyatullah mulkin ubangiji mallakar Allah akan komai numfashinka yana hannunsa yanzu yanzu ina in ka mutu wallahi sai aka kafin gire yanzu yanzu ne kana numfashi ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo amma baka gajiya ko baka bane dan adam yana gajiya da wasu abubuwa ko kun taba ganin wanda ya ce ya gaji da yin numfashi bari ya huta amma wallahi da za a sa maka wani device wata na'ura za ta nuna maka yadda abin yake ka shaƙa ka furzar ka shaƙa ka furzar ka shaƙa ka furzar babu wani lokacin da baka numfashi ko bacci kake in ka daina numfashi to alama ne na cewa me ka tafi ka tafi dai kai malam usman ka yadda a ce na tafi ai an mun gaggawa insha Allah za mu tafi da ku gaba daya da imani insha Allah to ka kauda lamiri kaji Allah ya ninninka mana da imani bi sihhati wal afiya yasa mu tai masa bauta da yawa baka gajiya ina so ku lura wani sako nake so in san muku da shi saboda wannan numfashi yana da alaka da rayuwarka in kai faskare za ka gaji in kai bacci za ka gaji in kai kaza za ka gaji amma baka gajiya da yin numfashi to wannan numfashin akar makalla ya je ya dawo duk tafiyar da zai da dawo wanda zai a hannun Allah yake kuma insha Allah akwai adadin wannan numfashi da aka ajiye maka yana karewa babu wani oxygen da za a sa maka yi maka aiki wallahi babu shi to na ubangiji ne ka yadda da wannan wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ya kai wannan manzo ba ubangiji ne mai mantuwa ba ba ubangiji ne da zai barka ba mana nasiyan autarikan laka a'a ba zai manta ka ba kuma ba zai bar sha'aninka ba bari dai ubangiji yana maka jinkiri ne subhanahu wata'ala yana sane da al'amuranka ga baki ɗaya kai ba kai kaɗai ba majami'i makhluqati duk makhluqatu duk halittu gaba daya Allah yana sanar da su la yazubu anhu mithqalu dharratin ku fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin Imam Ibn Kasir ya faɗa kamar da ya kawo riwaya a cikin tafsirinsa daga Ibn Abi Hatim daga Yazid bin Muhammad daga Abi Darda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da Allah ya halatta a cikin littafinsa fa huwa halal ma halallahu fi kitabihi fa huwa halal wa ma harramahu fa huwa haram duk abin da Allah ya ce haram ne haram ne duk abin da Allah ya ce halal ne halal ne ko da kuwa kun ce halal ne ku wa man sakata anhu fa huwa afiya abin da Allah ya shiru bai yi magana ba bai ce haram ba bai ce halal ba to wannan afiya ne afuwa ce lafiya ne rangwame aka mu kar ku je kuna tone tone mai hukuncin wannan tunda dai ba a yi magana ba ku je kawai ku more ka san akwai yan kwakwale kwakwale duk abin da Allah bai yi magana a kansa ba bai ce haram ne ba bai ce halal ba kawai shikenan afuwa ne aka yi muku shi ku je ku amfana da shi faqbalu min Allah afiyata annabi ya ce ku karbi afiya afuwa rangwame sauƙaƙawa daga ubangiji fa inna allaha lam yakun liyansa shay'an Allah fa bai kasance yana manta wani abu ba kar ku taɓa tunanin tunda Allah bai yi ce wancan abun haram ne ko halal bane ba kenan ya manta ne baya mantawa ma kana rabbuka nasiya shine ma'anar wa ma kana rabbuka nasiya da ya gaya musu wannan hadisin kawai sai karanta musu wannan aya to sai Allah ya ce mai kuma رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا wannan ubangijin shine rabbu samawati ubangijin sammai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai samawat tsakanin tsakanin sama da wata samar mun sha faɗa a karatu tafiyar shekara 500 ne tsakanin sama da wata sama tafiyar shekara 500 500 500 500 tsakanin saman bakwai da gadon mulkin Allah al'arshin Allah shekara dubu tafiyar shekara ne dubu haka ita ma wannan ƙasar take akwai ta ɗaya irin wannan akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai a can ƙasanta me yake aljanna aina take wuta aina take ƙasa shi yasa kullum ka rinka roƙon Allah ya baka ɗaukaka ba dai kai karba kuma wannan yake nuna ma duk inda zaka gudu ka gani ya ma'ashar al-jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu in za ku iya zugawa da gudu ku ruga ku gudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ina za ka je in ka luluka sama akwai ta ɗaya ta Allah ne akwai ta biyu ta Allah ne akwai ta uku ta Allah ne akwai ta kaza ta Allah ne kafin ma ka karasa sama sai ka yi da abin hawa mai shegen gudu ma sai ka shekara ɗari biyar tukuna in ka ce za ka gudu ka shiga ƙasa to kafin ka kai wata ƙasar ta biyu sai ka yi shekara ɗari biyar to ina za ka je na sha faɗa na maimaita da za ka gane wallahi malam Allah lamarinsa gaskiya ne ko amin idan kawo jirgin sama in ya tashi da kai ya ɗan karkata haka yana ɗan ƙasa-ƙasa ka leƙo ka ga garinku ka ga ginin da ya fi kowanne tsawo a garinku wato yadda ka ga waɗannan kofunan haka za ka gani gidajen mutane wannan kofin ai babba ne ma wannan fa kawai ɗan ɗan wani 'yan kilomitoci ne kaɗan fa ya rabu har ana faɗan ma iya adadin tsakaninsa da ƙasa kalli yadda kake ganinsa kai da kanka za ka ce inda a ce za a zo yaƙi a ce ka rugurguje kano gaba ɗaya a jirgi za ka iya rugurguje ta saboda za ka iya ganin ta gaba ɗayanta wannan ɗan adam kenan fa ya yi sama yake hango halittun Allah kamar huluna kamar kofuna kamar kaza to ina ga Allah tabaraka wa ta'ala katon kogi ba kogi mai ruwa da yake tafiya wallahi mala yadda zaka hango shi ne kamar zare zaka hango hasken ruwan amma ɗan karami haka mota kuwa yadda kaga chocolate ne yake tafiya haka za ka ganta yar bari tana gudu amma kuma za ka hango ta wannan dan adam ne fa walillahi almathalul a'la ubangiji shine rabbus samawat ubangijin sammai wal ard da kasai an ce wal ard ne saboda an wadatu da ambatan samawat ba sai an ce wal aradina ba kai ka sani duk wanda aka ce mai sammai bakwai ya san akwai kasai bakwai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin kowace sama da sama sama ta daya sama ta biyu ko to wannan abin da ke tsakanin nan wannan saman da wannan shi ma Allah ne mamallakin shi ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu abin da ke tsakanin shi ma din na Allah ne ana so a nuna mana ba abin da ba na Allah ba ne shi sa don wani ya hana ka wallahi ka damu ai kwarai da gaske ya hana ka kai da kake da Allah rabbu samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai ga baki daya rabbu samawat wa rabbu ma bainahuma wa huwa khaliquhuma wa khaliqu kulli shay' shine mahalicin komai wa maliku kulli shay mamallakin komai to tunda haka ne ka yadda fa'budhu ka bauta masa shi kadai wastabir li ibadati kuma kai ikhlasi wajen yi masa ibada kai haƙuri shine wastabir li ibadati fa akhlis lahu al ibada ka kafa ranka da zuciyarka akan yi masa ibada da haƙuri da ƙarfi da juriya shine al-istibar haƙuri da dagewa li ibadatihi ga bautan ubangiji quwwatul ihtimal da mudawama ala ta'a dawwama akan yi wa Allah da'a jiya kayi sallah yau ma kayi kayi asubahi kayi haƙuri kayi azhar kayi la'asar kayi magariba kayi isha'i gobe za ka zo asuba kayi salati kayi subhanallah kayi tasbihi kayi istighfari kayi sadaka kayi azumi kayi nafila ka bi iyaye ka je karatu ka haddace qur'ani ka karanta hadisin annabi ka saurari wa'azi ka tashi da daddare ana sallah kayi ibada wastabir li ibadati ka yi haƙuri ka dage ka dawwama Allah baya son ibada da nayi nayi na gaji na daina yi da kana sallar dare yanzu kai ka daina a da mun yi sallar dare yanzu mun daina Allah baya son wannan na yi azumin nafila na dade ina yanzu na daina yi ba na yi Allah baya son wannan bai zama wasabir la ibadati ba ma'ana ibada da kullum ma'ana ban san me zan ce muku ba kullum kana yi kana dawwama kana ta yi kullum sai mun zo mun yi yau mun zo mun tafsiri ko in litinin ta sake dawa za mu sake dawa insha Allah gashi ko ba ko ko ake ba mu haka ne kwarai kuwa amma akwai wani abu a nan a nan shi yake kamo insha Allah inda rai da lafiya za mu zo muna neman me akwai wani abin da muke jira can a kiyama za mu same shi to wannan shine ka dawwama kana yin abu wane ya ka har yanzu kuna zuwa karatu ka wallahi a mu dai muna zuwa ka ai wane kuna kokari wallahi ai mu yanzu al'amura ina Allah dai sauki Allah ya sauki wato yana gaya ma da shi ma memba ne amma yanzu ya fita wani azumin na bula kake ka wallahi sai na tuno da ba na fashin azumin litinin alamis kai ba na san da kokari ai kana ina mamakin ka wallahi ka jure ne a tuntunin na daina ayya manzo Allah ya ce Allah yana son aikin da za a yi shi a dawwama na yi min al-mahdi ila al-lahadi daga zanin goyo har zuwa kabari ba daga kafa nafila ne an yi jiya yawan ma za a yi karatun ƙur'ani ne an karanta an karanta kuma za a yi ta karanta har a mutu jiya wani dan uwa ke ban wani labari bari in gaya muku shi na sha gaya muku a karatu magana makamanciyarta mutum ne malam bai da lafiya yana kwanci a gadon asibiti na gefe da shi mutuwa suke ta yi yana da mugun ciwon da ba lalle ne ma ita shi ba wallahi malam da ya farka ko yana farkawa haka yadda ka san tasbihi haka yake kiran 'ya'yansa lissafin kasuwa yana far in dai zai fara yin magana to magana kasuwa waye a kasuwa waye a kasuwa shagona waye a kasuwa yaron yana baba baba ya jiki shi magana kasuwa yake yi a ce wani ya ce a kira shi zo mu lissafi a kira shi zo mu lissafi ba shi da lafiya fa kodarsa ba guda ɗaya ce an cire ta ma in ya zo ya mai lissafin ya jibe abin da sai ce kar ka sake zuwa wa ina wani tafi ka je ka kula min da kayana ni na san wahalar da sha tara kuɗin nan na yi kaza na yi kaza wannan kudin na sha wahala wajen tara su yaron yana baba ka yi addu'a Allah ya baka lafiya ba shi ne a gaban shi ba kudi kasuwa kasuwa waye a shago kasuwa kasuwa ya kasuwar akwai ciniki akwai ciniki ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila تعس وانتكس فإذا شيك فلا انتقش هكا النبي يقول باوان ديناري يا هلكا باوان كدي باوان درهمي يا هلكا باوان ريقنا يا هلكا باوان الفهري دا أبن هوا الفهري دا ولنزما كبادي رايوان سشي أكون ونني كوي annabi ya ce Allah ya ce in kaya ta soke shi ya yi ihu kada Allah ya cire masa wannan kayar ya halaka ya kifu Allah ya kifar da shi cikin halaka haka annabi ya faɗa tuba li abdin akhidun bi anani farasihi fi sabilillah ma dalla wata bishiya a gidan aljanna ta tabbata ga wani bawan Allah da yake rike da linzamin dokinsa don ya tafi jihadi saboda Allah la'ira yake nema ba duniya ba wallahi wallah yana daga cikin ibtila'in da ubangiji zai maka ka ji da kyau idan ya jarrabe ka da san duniya ka yi kuka ka zubar da hawayenka yayin da aka saka maka son duniya sama da tunanin lahiraka ka shiga uku wallahi kaga wannan duniya kaga wannan duniya a tsoro ce amma ba za ka gane a tsoro ba ce sai ranar da aka kifar da kai aka danna maka turbaya da ƙasa a kanka za ka gane wallahi ba komai ba ce هل تعلم له سميا shin ka san akwai wani samiyin Allah shin ka san akwai wani sa'an Allah shin ka san akwai wani abokin Allah shin ka san akwai wani wanda ya kama da Allah shin ka san akwai wani wanda yake kai ɗaya da Allah hal ta'lamu lahu samiyya hal ta'lamu lahu mudahi hal ta'lamu lahu shabiha hal ta'lamu lahu nazira ma fish babu ba wanda ya kama da Allah wallahi babu shi ko kusa to in dai babu wani wanda ya kama da Allah don me yasa za ku zo kuna bauta Allah kuna bauta wa wani Allah ko ba kuka ce babu yaya ka yin za ku bada kuke kiran sunan wani shehi ko wani wali yaya aka yi kuke zuwa kabari kuna tsuguna kuna kiran sunan wane da wane saboda kuna bukatar haihuwa saboda kuna buƙatar jari saboda kuna buƙatar mulki yaya kuke zuwa kuna neman sa'a a wajen wasu ba Allah ba saboda kuna neman kujera kuna neman mulki kuna neman sarauta kuna neman kuɗi hal ta'lamu lahu samiyya in dai ba wanda ya kama da Allah to bai kamata a bauta wa wani irin bautar da ake wa Allah ba in dai ba wanda ya kama da Allah to bai kamata a ji ana neman sa'a da rabo a wajen wani ba Allah ba Allah ba shi da shabi fi sifatin min sifati babu wata sifa daga cikin sifofin Allah da ta yi kama da wani na ɗan adam laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir bayan wannan sai Allah kuma ya kawo mana labarin matsayin mushrikai dangane da aƙidar tashin alkiyama aƙidar tashin mutum daga kabari sai Allah ya kawo mana maganganunsu na banza da suke faɗa na ƙaryata ranar tashin alkiyama wannan alkiyamar da baka tunaninta baka tunanin za ka tsaya a yi maka lissafi da hisabi kuma Allah ya mana bayani a cikin ayoyin kuɓuta tana tabbata ne ga masu tsoronsa azaba tana tabbata ne ga waɗanda suka kafirce masu suka kafirce wa kiyama malam mai Allah ya ce ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا نعم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا سمعكما فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
Allah ya ce wa ya ƙulul insan wai ɗan adam yana cewa a iza ma mitu la saufa ukhraju hayya yanzu bayan na mutu wai za a daɗa tashi na a fito da ni wai rayi wai Allah ake challenging zan gaya muku waye mai faɗan haka ɗin kuma wallahi a cikin 'yan uwanka masu sallah ma akwai masu irin wannan tunanin Allah kurun ana maganar tashin kiyama ne ana yi kai ne kake tunanin kiyama shi gani yake kawai in dai baka samu duniyar nan ba kawai an gama da kai kawai kuma wallahi zai yanka maka tsiyar da baya tunanin za a tashe shi baya ji a ransa za a tashe shi tunda akwai wanda aka samu yana zagayawa a kasuwa yana cewa wa zai bani ya karba a lahira wallahi shago-shago yake bi a garin musulmi a shagunan musulmi kai yanzu wannan ya yadda da kiyama gani yake ku ne kuka yadda akwai kiyama wai za a haɗu to ka ba mu mun je can abi haka kuma wani tsiyar da wani dan adam zai yi maka wallahi malam aikace ko bai fito ya bude baki ya gaya maka ba aikinsa yana nuna cewa wallahi bai fayyada ba wa yaqulu al-insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu Allah kenan sai ce yanzu shi mutum din bai tuna ba anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a yanzu shi dan adam din bai tuna ba cewa mu kafin wannan lokacin mun halicce shi shi ba komai ba fa rabbika ubangiji ya rantsuwa da kai shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da girman ubangijinka da ɗaukakar ubangijinka la nahshurannahum wallahi sai mun tashe su wallahi malam ko dan adam ne ya ritsa kai ce wallahi wallahi sai na maka kaza ina ya kamata ka girgiza ballantana rabbul izza rabbul kamal ubangiji ya ce wallahi lanahshurannahum wallahi sai mun tashe su daga kan gabarinsu zambur kowa zai tashi har wanda dabbobi suka cinye shi har wanda kyarkeci ta cinye wallahi dan adam ba komai ba wallahi jiya din nan yiwuwar haka ba mun tashi karatu muka je asibiti aminu kano muka zo muka duba wani yaro matashi ne yana tsakiyar ganiyarsa amma ka je ka ga yadda Allah ya mai da shi kamar tsinke malam saboda tsabar ramarsa da ya rame ya lalace ba a iya ganin sa sai dai aka kewaye shi sai kai kawai kan ne kawai sai haƙwari ya tsiyaye ga baki ɗaya aiki za a yi masa wai ana jiran a dan bashi wani abu ya ci ya ki ba a samu fatar da za a kama in an yanka jikin dinki ma baya iya yiwa ya kare gaba daya malam ana bare shi dukkan sun sa gashi nan kana gani muka je muka duba shi bai san mun je ba muna tafiya bai fi minti goma sha biyar ba ya mutu ina jin mamuwa gama shiga gida ba ya mutu mun je mun masa addu'a Allah Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza yan uwan suna ta godiya Allah sa ka da alkhairi a lokacin cewa muke Allah ya bashi lafiya amma wallahi lokacin da yake ganiyar sa ya fi ka lafiya Allah kuwa ya fi ka lafiya amma Allah ya dauke shi أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم Allah ce wallahi sai mun tashe su ba su kaɗai ba wasu shayatin har da shaidanun da ke sa suke suke sa suke shaidancin thumma lanuhdirannahum sannan wallahi za mu halatto da su kun san qadara ai za mu hallaro da su haula jahannama a gefen jahannama jitiyan suna gurfane kaji kai a kakkafe a gurfane kneel down haka za mu zube su a gefen jahannama mu gama musu hisabi mu tura su kuma dan adam wallahi ka yadda kai ba komai ba ne dan abu kaɗan Allah zai maka in ya cafke ka ba za ka kai labari ba shi yasa ka yi amfani da lafiyar da Allah ya baka ka bauta wa Allah shi ne kullum abin da muke faɗa ka yi sallah ka yi nafila ka yi karatun ƙur'ani ka yi azumi ka yi biyayya ga iyayenka ka yi sadaka ka yi riko da aƙida ka daina shirka ka daina bid'a duk abin da Allah ya tara maka na duniya je ka cinye in ka ga dama kai waɗannan ka gama da duniya ma ya lait ya lait wa ya gane wannan bayanin mantuwa ce da mu a shi nan kullum ɗiban mu ake ana kai mu وفي كل يوم لنا ميت نشيئه wani mawaƙi ya ce kullum kulle yaumin lana maitun nushayyi'uhu muna da ba ina muku ina muku labarin mutuwa kuna cewa ala ƙara lafiya malam kaji malam ya ce wai wai na turo karatun fulani waka fulani wato malam inda za mu yi ta mu wakar ma za mu yi ai za mu ci a wakar ma ai haka ke zo ka ci ana yi ne da don a haddace muna da mamaci kullum haka yake gaya mana yana wa'azi muna da mamacin da muke raka shi Allah karim Allah karim jazakallahu khairan muna da mamacin da muke raka shi ina makabarta kullum na'am in kai baka raka ba sai a raka ko yau dinnan da safe mun kai wani bawan Allah wannan bawan Allah da nake muku wazi akan shi muka dauke shi muka kai sai muka tarar da makabartar a ciki ku lura da wani ikon Allah galiban da safe za ku ga ake binne mutane insha Allah ta'ala an fi mutuwa da yamma ko da daddare to akwai ranar da duk da safe za a mutu wata juma'a ce wadda ba ta da asabar a bayanta Allahu akbar yawmul qiyama kenan ita kan wannan ranar juma'a ne da walaha yasa annabi ya ce babu wani mala'ika kusanci ko na nesa ko na annabi ko manzo ko wani bawan Allah salihi ko wata dabba ko me da ka sani a duniyan nan ko mutum ko aljan face in dai ranar juma'a ta zo suna jin tsoron wannan juma'ar dan zai iya yiwa ta zama ita ce ta tashin alkiyama ranar Allah ya halicci annabi Adam a ranar ya ɗauki ransa a ranar juma'a ya sa shi aljanna a ranar ya fitar da shi daga aljanna a ranar za a tashi alkiyama a ranar za a mutu gaba ɗaya a ranar za a tashi alkiyama a ranar za a ce kowa ya shiga gidan aljanna kuma a ranar ne Allah yake wa ƙari wa mutane 'yan aljanna lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wannan ƙari ɗin yawmul mazid yawmul juma'a kenan shi yasa aka ce duk wani alheri da dan adam ya samu yana da alaka da ranar juma'a ku yawaita yau manzon Allah salati ranar juma'a da daren juma'a to dan adam ya karyata Allah wai in na mutu za a tashe ni za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala وربي لتبأسن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله إيه؟ على الله إيه؟ على الله إيه؟ يسير wai kafirai sun raya cewa ba za mu tashe su ba ina so ka gane wani abu guda wanda ya ce ba za a tashe shi ba kafiri ne shi sa ce za'ama alladhina kafaru allan yub'asu bara a tashe su ba qul bala wa rabbi kai rantsuwa da ubangijinka la tubu a sunna wallahi wallahi sai an tashe ku kaga anan yace la nahshurannahum nan kuma yace la tubu a sunna alqari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a ka san me alqari'a mai kwankwasa wani abu sai rabbul izzati kiyama za a yi maka magana sai aka ce mai kwankwasa kai wani ya yi wa'azi ya kwankwashe ne akwai mai kwankwasa ita ce kiyama ka san me mai kwankwasa rana ce da mutane za zama kamar fari far idan fari aka yi kamar ruwan fari za ga ai gaje wani yana shiga wani wani yana shiga kaga irin yadda kaga an zuba kifi an watsa musu abinci ko ka taba gani wani yana hawa kan wani wani yana kalfarash mabsus wa takunu aljibal kal'ihn almanfush aljibal duwatsu ka san al'ihn almanfush ina auduga da aka kade ta auduga da aka katse ta auduga da aka cire kwayar audugar ta zama hololo kana hura ta ku tashi za ta yi ko to wallahi haka za ga duwatsu malam suna tashi sama suna narkewa kal'ihin manfush ranar ba abin da zai maka amfani sai aikinka da sallarka da karatunka da zikirinka da salatinka fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya وأما من خفت موازينه فأمه هاوية كجبا cikin sauki wanda ma'auninsa ya nauyi yana cikin isha ka san me isha life life rayuwa radiya comfortable rayuwa yardajjiyar rayuwa ta jin daɗi wanda sikelin su ya cika da ayyukan alheri wanda yanzu ba ka so kai sanyi ya hana ka fita sallah asuba sanyi ya hana ka kiyamun laili ga dogon dare ka yi bacci ka farka ka yi bacci ka farka amma ka kike kiyamun laili bargonka ya fi maka mutunci akwai ranar da wallahi tallahi malam aikin nan zai maka amfani azumi irin wannan lokacin gara kwasa ne wallahi dare ya fi tsawon rana ba ta da tsawo ba zafin rana ba takura ka yi ta azumi don watakila bara baɗi ba kai wamma man khaffat mawazinuhu wanda mizan ma'auninsa ya yi shamfera ya shafal shafal shafal ba nauyi fa ummuhu ummuhu ummu uwa Allah ce uwarsa mahaifiyarsa ta zama hawiya wa ma adraka ma hiya ka san me wannan hawiya narun hamiya la ilaha illallah wata wuta ce ita ce uwar mutum alhaqatu malhaqatu wa ma adraka malhaqa kadzabat samud wa ad bil qari'ah wacce al qari'ah din adawa da samudawa sun karyata al qari'ah dazu da ce ma al qari'ah malƙari'a wa ma adraka malƙari'a sai ce kazzaba samudu wa adun bil qari'a amma kaji sakamakon fa amma samudu fa uhliku bit taghiya adawa fa wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a كأنهم إيه؟ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله يتي أكوي ولي سورا كما كاقا وندي سورا أتكنسو هل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طب الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة wata'iyaha udunun wa'iya abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh